الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله اعبدوه وعظموه وأطيعوا أمره واشكروه وخافوا معصيته أيها الناس إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما خلق كل شيء فقدره تقديراً وأحصى كل شيء عددا ودبره تدبيرا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا خلق فسوى قدر فهدى لربنا سبحانه وتعالى العظمة والكمال المطلق من كل وجه فهو العظيم في ذاته العظيم في أسمائه وصفاته العظيم في أفعاله العظيم في شرعه وخلقه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عباد الله المخلوقات بأسرها الملائكة والعالم العلوي والسفلي تخضع لجلاله معترفة بعظمته ومجده خائفة منه سبحانه وتعالى ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى آتقه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود والبيحقي في الصفات وهذه النصوص وغيرها دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه ومع كمال عظمته سبحانه إلا أن كثيرا ما قدر الله حق قدره وما عظموه حق تعظيمه من عبد معه غيره لم يعظم من استكبر عن عبادته وأعرض عن طاعته وابتغى, وابتغى التحرر عن شريعته لم يعظم من ظن أن دينه خاسر وتربص بالإسلام الدوائر لم يعظم من اعتقد أن شرعه لا يناسب اليوم وأن في الإسلام ما يخالف الأقوال والعلوم لم يعظم من أهان حملة دينه العالمين بشريعته وأحكامه الداعين إلى سبيله بكل نفس ونفيس لم يعظم عباد الله بمعرفة الله وتعظيمه تنشره الصدور وتأنف النفوس وتأمر القلوب وتقر قال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقال عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه قال أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيء متفق عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وجاءت تبتغ الله سبحانه وتعالى يقام أن الجمعة يومنا أشرين دبقوا يقوة المحرم hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na da shekara 1446 a gidan miladiya yau biyu ga watan takwas shekara ta 2024 wannan kwakwa ta mu za ta yi magana akan girma a ce magana akan girman Allah ya waje ba mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya waje mu bauta ma Allah mu girmama Allah mi da ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu tsoraci saba masa ya ƴan uwana musulmi ku sani cewa fa Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi shine abin bautan ku na gaskiya Allah ya kewaye komi da rahamansa ya kewaye komi da iliminsa shi ya halici komi shi ya kaddara komi yadda ya ga dama Allah ya kididdige komai ya kuma juya duk abadan halitta gwargwadon yadda ya ga dama ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba Allah gaskiyar magana shine Allah ya san abin da ya halitta wa huwa al-latiful khabir Allah shine al-latif wanda ilimin sa ya keta ko ina ilimin sa ya riski zukata ya kewaye aikace aikacen bayi ya kididdige zantuttukan bayi don haka ya san ababen da ke ɓoye ya san ababen da suke gaibu ya san ninyoyin da ke cikin zukatan bayi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya mallaki sammai ga baki ɗayansu da ƙasai ga baki ɗayansu da abin da ke tsakankaninsu mala'iku da mutane da aljannu da dabbobi da tsirrai da iska da wuta da ruwa da komi da komi da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu duk mallakan Allah subhanahu wa ta'ala ne halittansa ne mallakansa ne kuma abin gudanarwarsa ne wa ma ta haka tsara haka duk abin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إن كبين زنشي إما كأوي فإنه يعلم السر الله شيء سنسرورا وأخفى دا أبن دي في قوي وسمد سري أبن دا زوجيا تهرارو بتفرتابا أبن دا زوجيا تساقا دكينا تكين إلي من الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma sunaye da kyawawan sifofi sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ne wannan wanda ya riƙe sammai ga baki ɗaya ba su zubo a ƙarƙashin ƙasa ba da Allah ya sake su da sun tarwatse sun faɗo ƙasa buwayar Allah da girmansa da ikonsa ya riƙe su Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya fitar da alhaba a fi samawaci wal'ar ya fitar da abin nan ƙwayoyi a cikin dubban ƙasa ya fitar da su ya amfani ku Allah shi ke sa dariya Allah shi ke sa kuka Allah shi ke rayarwa shi ke kashewa shi ya halitta ya daidaita halittarsa irin yadda ya ga dama Allah shi ya kaddara faruwan komai daɗi da kishiyarsa tsanani da kishiyarsa walwala da kishiyarsa arziki da kishiyarsa duk Allah subhanahu wata'ala ya kaddara su yadda ya ga dama kuma ya shiryatar da abin da ya ga dama ya faru zuwa ga yadda ya ga dama Allah shi ne mafi girma a cikin zatinsa shi ne mafi girma a cikin sunayensa da sifofinsa shi ne mafi girma a cikin aikace-aikacensa shi ne mafi girma a cikin shari'an da ya shar'anta shi ne mafi girma a cikin dukkan halittansa Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allah shi kadai ne babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayyu shi ne mafi rayuwa mafi cikar rayuwa wanda na ƙasa ko tawaya ba ta taɓi wannan rayuwar ba a farko da ƙarshen ta ba ta da farko ba ta da ƙarshe alƙayyo tsayayye kuma shi ya tsaye da bayansa kowa ya jingina ga Allah subhanahu wata'ala ne yana nima yana fafutuka Allah bai jingina da kowa ba baya neman komi a wurin kowa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci gengedi baya kama Allah ballantana bacci duk abin da ke faruwa a cikin bayansa a cikin halittunsa Allah yana sane Allah bai rafkana ba Allah bai manta ba Allah bai jahilta ba Allah subhanahu wata'ala yana kewaye da komai lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da kasai mallakan sa ne man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni babu wanda ya isa ya ceto a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai da izinin Allah subhanahu wata'ala babu wani mala'ika ko wani babban annabi ballantana wani waiwali ko wani shehi da ya isa ya motsi a gaban Allah subhanahu wata'ala sai da izinin Allah ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su ababen da suka gabata tun daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya Allah duk ya san abin da ya gudana ya kuma san abin da ke baya ababen da za su faru daga nan hattashin alkiyama daga nan har shiga wuta da aljanna da abin da zai faru bayan haka wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bayi ba su isa su kewaye komi ba a cikin ilimin Allah face sai abin da Allah ya gaya musu duk wanda kaga yana ƙetare haddi yana sakin baki a cikin al'amarin Allah to ya kutsa cikin abin da babu ruwansa me zai faru gobe Allah kaɗai ya sani masu lissafi sai dai su yi lissafi masu kirdado su kirdado masu hasashe su hasashe amma menene zai faru wallahi yana cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala ne babu wani isa ya tabbatar da ai na san jiya shi yasa ne aiki kaza a yau na na san gobe shi yasa zan aiki kaza a yau duk wanda ya riya maka wannan makaryaci ne sai dai kai fafutuka ka kyautata zato kai tsammani amma hakikanin abin da zai faru gobe yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala ne girman Allah ta kai ga wasu a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah inda Allah ke sanya kafansa to ya fi girman sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu wanda ko sammai bakwai a wani asari ya ce tafiyar shekara 500 ne daga farkon sama ta ɗaya zuwa ta. tafiyar shekara 500 daga kuma wajen sama ta ɗaya zuwa farkon sama ta biyu tafiyar shekara 500 ne haka nan har ya zuwa sammai guda bakwai to ka tattara su ga baki ɗaya kursiyin Allah subhanahu wataala ta fi su girma wala ya'uduhu hifdhuhuma kuma gudanar da sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankanin su bai gagaran Allah wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine al-aliyyu madaukaki al-azim mafi girma ya ku bayan Allah mu sani cewa halittu gabake ɗayan su tun daga mala'iku da sammai da ƙasai da duk wata halitta ta karrasuna ma girman Allah subhanahu wataala ta rusuna ma girman Allah tana i'tirafi da girman Allah da buwayensa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari idan Allah subhanahu wata'ala ya zartar da wani abu to yakan gaya ma mala'iku to lokacin da Allah ya zartar da wannan al'amari kafin ya gaya ma mala'iku mala'iku sukan raurawa sukan girgiza a wata riwaya ma akan ce sukan faɗi su su magabaki ɗaya farkon wanda zai fara daga kansa shine mala'ika jibril daga nan idan ya farka sannan ya rusuna ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya gaya masa ga abin da nake so ayi ga abin da nake so ayi to daga nan ne sai mala'ika jibril sai shelanta ma sauran mala'iku a gaya ma mala'ikun sama ta bakwai sama ta shida sama ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta daya a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shedanu sukan kasake su ji sashin abin da Allah subhanahu wataala ya zartar sai su ji daya sai su kara da karere guda 100 shine suke zuwa sake gaya ma bokayensu mahallin shaidi shine irin yadda Allah subhanahu wataala yakan rikita mala'iku idan ya zartar da wani al'amari wanda ko mala'ikun nan shine yazo a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani izini in ba da labarin wani mala'ika guda ɗaya daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi manzon Allah yake cewa ma baina ma baina lahmatu udhnihi tsakankanin wannan tsokan naman na kunnin wannan mala'ika ila atiqihi zuwa ganin kafadansa dan wannan tazaran manzon Allah ce tafiyan shekara 500 ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala'ika daya cikin mala'ikun Allah tsakankanin kunninsa zuwa kafadansa sai ka samu tafiyan shekara 500 wannan koda da rarrafe kake tafiyan shekara 500 ya zaka ya zaka iya hararo girman wannan mala'ika ballantana a ce ka hau abin hawa ka hau doki ko ka shiga mota ko ka shiga jirgi ko kuma tafiyan haske ko tafiya irin ta mala'iku ya ya za ta ya zaka hararo girman wannan mala'ika to Allah subhanahu wataala ya cika sama maƙil da irin waɗannan mala'ikun a wani hadisi ya ce abbati sama sama ta yi tsuba ta yi kuka ta koka ta koka manzon Allah ce babu wurin da zaka sanya yatsu guda hudu face akwai mala'ika a wurin yana tasbihi ga Allah yana tasbihi ga Allah wani yana sujada wani yana ruku'u wani yana ainihin tsarkake Allah subhanahu wataala babu inda zaka sa yatsu guda hudu a sama face akwai wani mala'ika a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na ga mala'ika Jibril mala'ika jibril na gan shi da fakafakai guda ɗari shida kowane fiffike ɗaya da isa rufe duniyan nan gabaki ɗayanta to shi kaɗai ya tattara fakafakai guda ɗari shida ya girman fakafakan nan suke ya gangan jikin wannan mala'ika yake amma idan Allah ya zartar da al'amari mala'ikan nan rufunawa yake yi mala'ikan nan rufunawa yake yi har a cikin wani hadisi ya ce mala'iku a cikin sama suna ibadu daban-daban amma suna faɗin subhanaka ma a ba'anaka haƙa ba'atika ya Allah tsarki ya tabbata gare ka haƙiƙa ne ba mu bauta maka irin yadda ya dace mu bauta maka ba ghaira anna la nushrika bika shay'an sai dai kasance mu ba ma shirka da kai amma haƙiƙanin gaskiya ba su bauta ma Allah irin yadda ya kamata su bauta masa cikin abin da ke nuna maka girman Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bijimin malamin yahudu ya zo gurinsa ya ce mun samu wani nassi a cikin attaura cewa Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama zai sanya sammai gabaki ɗayansu guda bakwai ɗin nan a yatsa ɗaya. A yatsa ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya sammai bakwai. Ƙasai guda bakwai Allah zai sanya su a yatsa ɗaya. Itatuwa gabaki ɗaya iccen aka taɓa yi a duniya Allah zai sanya su a yatsa ɗaya. Da ruwa da turɓaya Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a yatsa ɗaya sauran halittu kuma gabaki ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a yatsa ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce anal malik ni ne mai mulki ina wani wanda ya isa ya daga kai ya ce shi ma yana da mulki ba maganar sarki ake yi ba ba maganar wani shugaban ƙasa ake yi ba anal malik haka Allah zai faɗi ni ne mai mulki zai tambayi bayi limanil mulkul yau Allah zai ba kansa asa amsa lillahi alwahid alqahar mulki gabaki ɗaya ta tattaro ga Allah nasoshi waɗanda suke nuni akan girman Allah wanda ya fi ƙarfin tunanin mai tunani ya fi ƙarfin abin da kake iya hararowa ba su ƙididdigowa a cikin ƙur'ani da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka akwai waɗansu daga cikin mutane sun ƙiri su nama wannan girman na Allah sun ƙiri su nama Allah subhanahu wa ta'ala daidai lokacin da ke duk gabaki ɗaya halittu har gashin kanka ya rasu nama Allah fatan jikinka ya rasu nama Allah amma zuciyar ɗan adam ta ƙiƙashi ya ƙi rasu nama Allah ya ƙi baiwa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya cancanta ya bashi ya ƙi girmama Allah irin yadda ya kamata a girmama Allah wanda ya bauta ma Allah sai ya haɗa da boka da bori bai girmama Allah ba wanda ya girman kai daga bautan Allah aka gaya mishi ga haƙiƙanin shari'ar Allah ya kau da kai daga gare ta bai girmama Allah irin yadda ya kamata a girmama Allah ba wanda ke fafutukan ya kubutar da wuyan shi daga tabaibayin da shari'ar musulunci ta yi masa bai girmama Allah ba shi yana neman yanci ne yana neman yancin ya faɗa jin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama ya ce demokradiyya ta ba da dama bai girmama Allah ba ƙarya ce demokradiyya wallahi Allah shi ne mafi girma demokradiyya kafirci ne ƙarya ce sai dai mu yi ta ababin lalura don an ƙaƙafa mana ita ba mu da yadda za mu yi da ita wanda ya ƙaryan wai demokradiyya ta ba da ‘yanci bayan Allah ya hana to maƙaryaci ne bai girmama Allah ba wanda ke zaton cewa addinin musulunci ya koma baya ya taɓe yana nan yana ta fatan Allah ya nuna mishi tasgarin addinin musulunci Allah ya nuna mishi addinin musulunci ya samu matsala bai girmama Allah ba wannan munafiki ne kafiri ne wanda ya wanda ya walakanta waɗanda suke ɗauke da saƙon addinin Allah malamai masana shari'an Allah masana hukunce-hukuncen Allah masu kira a tafarkin Allah wanda a bakin shi baka taba jin zagi ba baka taba jin ashar daga bakinsa ba baka taba jin ya sata ba baka taba jin ya wani mummunan aiki ba baka taba jin an haɗa kai da shi an yi kidnapping ba bai taba shan abin sha ba sai dai na halal bakin shi bai fitar da komai sai qur'ani da hadisi sai maganganun malamai na Allah magabata duk in an tashi yana son ya mai da kai zuwa ga Allah ne ba yana son ya nuna maka girman shi bane yana son ya nuna maka girman Allah ne da kai da shi ku taru ku bi Allah wanda ya walakanta mai irin wannan tada bai girmama Allah ba domin ya walakanta waɗanda suke ɗauke da saƙon Allah ya ƴan uwa mu sani cewa ta hanyar sanin Allah da girmama Allah zukata ke samun natsuwa rayuka sukan samu ɗeba kewa zukata sukan rayu sukan tabbata amma duk wani abin da koma bayan Allah to bayi da daman irin wannan dubi faɗin Allah subhanahu wata'ala da Allah hakaito mana maganar annabi Ibrahim qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamu kun ga waɗannan ababen da kuke bauta musu waɗannan da kuka tasa a gaba su suke ce muku ku yi ko ku bari waɗannan waɗanda kuke ɗaukan umarni daga gare su ku ƙara dokokin Allah da shari'arsa annabi Ibrahim ya ce fa innahum aduwwun li dukkan su makiyana ne illa rabbal alamin ni abin da ne yadda shi shi zan tasa a gaba in ɗauki dokokin shi da umarninsa in saurari hukunce hukuncen da ya zartar rabbal alamin shine ubangijin talikai gabaki ɗaya. allazi khalaqani shine wanda ya halice ni fa huwa yahdi shi zai dora ni akan tafarki madidici ba wayauna da dabaraka ba ba ƙarin yan demokradiyya ba wallazi huwa yut'imuni wa yasqi ni allan da na tafa a gaba shine wannan wanda ke ciyar da ni wanda ke shayar da ni wa idza maritu idan bani da lafiya fa huwa yashfin shine yake bani lafiya wallazi yumituni thumma yuhyini wanda shi ke rayar da ni kuma shi zai karɓi rayuwata ya kashe ni idan lokacin mutuwata ta yi wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din shine kuma nake kwadayin ya gafarta mini laifuffukana da kurakurai na ranar tashin alkiyama to shine yawan da baka tasa a gaba shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a cikin hadisi yace yaminullahi mal'a daman Allah cike take da arziki damar Allah cike take da arziki saha'ul lailu la yabidha nafaqa yace ciyarwa baya tauye arzikin Allah saha'ul lailu wan nahar dare da rana Allah baza arziki yake yi mika arziki yake yi kyauta yake yi ya baka numfashi ka shaka ya baka haske ka gani ya baka dama ka ji ya baka dama ka mika hannu ya baka dama ka taka ya bude maka baki ka furta baya ga abinci baya ga abin sha baya ga ni'imomi na tufafi baya ga ni'imomi na 'ya'ya da iyali baya ga ni'imomin da yake ba za su ƙididdigo ba cikin ni'imomin Allah manzon Allah ya ci gaba da cewa وبيده الأخرى الميزان أتيان هنن الله كما أكوي آدلتي أكوي معوني أكوي ميزاني كوني كي والله سيددقي مكرا من تاشن القيامة kada ka ji demokaradiyya ta baka damar faɗin albarkacin baki ka zagi wanda ka ga dama ka tauye wanda ka ga dama ka furta abin da ka ga dama to wa biyadihi al-ukhra al-mizan a hannun Allah ɗayan akwai mizani yarfa'u al-qisqa wa yaqiduhu Allah shi ke ɗaukaka adalci kuma yake kaskantar da waɗanda suka ƙi bin adalci manzon Allah ce an ra'aita ma anfaqa min khalaqa samawati wal ard ka bani labari za ka iya ƙididdige iya arzikin da Allah ya ciyar tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasai a shekarar nan kawai a Najeriya an noma buhun shinkafa buhu nawa an noma buhun masara nawa an noma buhun gero dawa alkama buhu nawa za ka iya ƙididdigewa an noma kwandon tumatir nawa tattasai nawa albasa nawa a tarugu nawa akwai wanda zai iya ƙididdiga abin da ya faru na arzikin Allah da ya bada na amfanin gona a wannan shekara ko shekarar da ta gabata to shekara goma fa shekara ashirin fa shekara ɗari fa shekara dubu fa ka fararo duniyan gabaki ɗanta tun lokacin da Allah ya halitta yake ciyar da duniya ba a taɓa samun shekarar da aka ce arzikin da ke gurin Allah ya taƙaita Allah ya rasa shi ma sai ya tattaro ya rizabin tukuna sannan ya bawo wallahi girman Allah ta wuce na da haka ya ‘yan uwana musulmi mu girmama Allah mu girmama Allah buwayar Allah ta kama zukatanmu mu mai da al'amarinmu ga Allah mu tasa Allah a gaba mu roƙi Allah mu kusanci Allah mu bauta ma Allah haƙiƙan yadda ya kamata mu wakinta daga wayau ko tunani ko demokradiyya ta halatta ko iyayen demokradiyya sun ce ba laifi wallahi mu tsaya ga Allah sai mu ci nasara a duniya sai mu ci nasara ranar tashin alkiyama amma in muka kyala Allah Allah zai kyale mu wanda ya kyala Allah Allah zai kyale shi wanda ya wadatu da wayansa ko dubaransa Allah zai kyale shi da wayansa ko dubaransa wanda ya rungumi Allah Allah zai rungume shi wanda ya kaunaci Allah Allah zai kaunace shi wanda ya maida al'amarinsa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana gab da ya bashi mafita a cikin dukan abin da ya dame shi a ƙarshe a haƙiƙanin gaskiya ba mai fatan a yi zanga-zanga ba amma cikin buwayar Allah da ƙaddararsa ya ƙaddar sai an yi to ba farkon ba ne ƙarshen ya Allah kada ka jarabce mu da bala'i da fitina da tashin hankali da zubar da jini da tawayan dukiya da komawa cikin mawuyaci mafi munin yanayi irin yadda muka ga 'yan uwanmu a ƙasashe daban-daban sun koma ta sanadiyar zanga-zanga Allah ka amincar da mu Allah ka amincar da mu Allah ka tausaya mana Allah mun kaskanta gare ka babu wayau babu dabara gare mu ya Allah gabaki ɗaya ta kare gare ka Allah ka tausaya mana Allah kada ka jarabce mu da bala'i da fitina ɗoriya akan halin da muke ciki ya Allah ya Allah halin da muke ciki ya Allah ya ishe mu muna kusantanka ya Allah muna neman agajinka da taimakonka ya Allah ka ɗaukake mana innan fitintunu da musibu ya Allah ka ɗaukake mana fitintunu da musibu da bala'o'i ya Allah duk abin da ya dame mu a wannan ƙasa ya Allah mun san laifinmu ne mu muka tone ka mu muka tsokani shari'o'inka da dokokinka ya Allah mu muka fusata ka ya Allah ka dube mu ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka ɗaukake mana musiba Allah ka ɗaukake mana musiba Allah ka ɗaukake mana musiba ya Allah muna roƙonka cikin rahamanka da falalanka shugabanninmu da suke mulki Allah ka azurta su da tausayi da rahama Allah ka azurta su da jin kai Allah ka raba su da san kai da babakere da zalunci Allah ka ɗora su akan daidai ya Allah ka sa shugabancinsu ya zama daɗi ga talakawansu ya Allah waɗanda suke azzalimai ne sun zalunce mu suna kan zaluntar mu ya Allah ka isar mana daga sharrinsu ya Allah Allah ka isar mana daga sharrinsu Allah ka isar mana daga sharrinsu Allah ka kwance musu zani a kasuwa Allah ka daidaice al'amarinsu idan kuma za su shirya Allah ka shiryatar da su ya Allah mu ma ƴan ƙasa Allah ka gyatta mana halayen mu Allah ka gyatta mana halayen mu Allah ka raba mu da cuta Allah ka raba mu da san kai Allah ka raba mu da shaye-shaye Allah ka raba mu da ɗauke-ɗauke Allah ka raba mu da fasa shagunan mutane da sunan zanga-zanga ana kwashe musu dukiya sannan kuma ana neman shugabanni a sama su yi adalci shi a ƙasa yana zalunci Allah ka raba mu da irin waɗannan miyagun ɗabi'u Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau gobe kiyama ranar tashin alkiyama ka tada mota da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ghaifan maghifa مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم است عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين